أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام على الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد أنوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah mai girma da buwaya da ya kadarta mana haduwa a wannan sahiya ta lahadi a yau muna sha ɗaya ga wata na hudu hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam shekara ta 1444 wanda ya dace wa shidda ga wata na 11 miladiya ta 2022 darasi na 18 a cikin littafin al'arba'unan nawawiyya wanda za mu tashi hadisi na abu zar al-ghifari allah ƙara yarda a gare shi bayan kammala wancan hadisi al-hadisul qudusi wanda Allah subhanahu wata'ala yake bayyana wa ɗiyan adam cewa lalle su masu kasawa ne zuwa gare shi babu wani abin da ɗan adam zai yi amfanar da Allah subhanahu wata'ala sannan kuma hallo dukkan aikin da ɗan adam ya aikata ya tabbatar da cewa kan shi yama idan alheri ka aikata ka tabbatar da kanka kama haka idan ya zamanto saɓanin shi ne ka aikata shi ma dai kanka kama ba ka iya cutar da Allah da komi duk abin da kai kanka ne kake ma da haka wajibin dukkan mutum mai imani ne ya san cewa lalle ubangiji subhanahu wata'ala baya bukatan komai a gare shi inna allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati matin sannan shari'a ta Allah ce kamar yadda ruhin asiri na ubangiji ne shi yasa kominka ka roƙa a wajen Allah subhanahu wata'ala Allah ya ruha maka asiri Allah subhanahu wata'ala ya shiryar da kai Allah ya ciyar da kai Allah ya tufatar da kai kamar da hadisin ya gabata yau za mu tashi hadisi na 25 مالك عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أبو ذر الغفاري كيتشيوا للي وسمتاني لغا تشكين صحبان النبي محمد صلى الله عليه وسلم سنتشي يا مأيكين الله ذهب أهل الدثور بالأجور مازال أي ما سكودي سنتفيد لا دا غبادا سنكواشي كومي كب yusalluna kama nusalli suna sallah kamar yadda muke sallah wa yasumuna kama nasum suna azumi kamar yadda muke azumi wa yatasaddaquna kuma suna sadaka bi fuduli amwalihim dararar dukiyarsu ko kuma ka ce suna sadaka da abin da ya doru na bukatunsu da dukiyarsu wannan shine abin da wasu mutane suka kawo kukansu wajen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam قال سيما الله يتي أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون yau ai kuma Allah ya sa muku abin da za ku Allah ya tabbatar muku ya samar muku abin da za ku iya yin sadakan nan da shi sai manzo Allah yake cewa inna bi kulli tasbihatin sadaqa ku sani cewa dukkan subhanallahi da za ku ce a matsayin sadaka yake ka daga bakinka ka ce subhanallah a matsayin sadaka yake ka duba ka ga ayyukan alheri yadda ba su da wahala ba su da wahala amma wani abu ne wanda yake sai wanda Allah subhanahu wata'ala ya ma dace mazala ce wa kulli takbiratin sadaka sannan dukkan kabbara da za ku yi ku ce Allahu akbar a matsayin sadaka yake sannan wa kulli tahmidatin sadaka dukkan alhamdulillah da zaka ce sadaka ne sannan kuma wa kulli tahlilatin sadaka dukkan la ilaha illallah da zaka ce sadaka ne wa amrun bil ma'rufi sadaqa manzalla yace umarni da aikin alheri sadaka ne wa nahyun 'anil munkari sadaqa sannan kuma hani da zaka yi akan ayyuka waɗanda suke na na banza su ma wannan a matsayin sadaka ne manzalla yace wa fi bud'i ahadikum sadaqa kai ba wannan ba hatta da biyan bukatar da ɗayan ku zai yi tare da iyalin shi shi wannan a matsayin sadaka yake ka duba waɗannan abubuwan da manzon Allah ambata mana anan abubuwa ne na harko subhanallah Allahu akbar alhamdulillah la ilaha illallah umarni da aikin alheri hani akan mummuna sannan kuma saduwa da iyalinka waɗannan abubuwan guda bakwai manzala ya ambata su akan cewa kowane ɗaya daga ciki kai sadaka ne amma yanzu ka tambaye kanka a cikin waɗannan wanne wanne subhanallahi kace alhamdulillah kaga duka babu wani abu wanda yake da wahala manzala ya ce ku a matsayin ku na masu imani hatta da iyalin ku kuka yi kwanciya za ku samu lada qalu sai waɗannan mutane suke cewa ya rasulullahi ya ma'aikin Allah ayati ahaduna shahawatahu yanzu ɗayan mu zai zo wa buƙatar shi ya biya buƙatar shi wa yakunu lahu fiha ajrun kuma ya zama to ya samu lada suna ga kamar wannan harakan iyalinka wannan wani buƙata ce taka to kuma me ya gawa shi da harakan lada qala sai manzo Allah yake cewa ara'aytum kubani labari law wada'aha fil haram inda ka ɗauki gabanka kasa a cikin abin da ke haramun ne yani mutum ya aikata alfasha na zina a kana alaihi wizrun shin za ka samu zunubi amsa automatikin ba sai an ba da amsa ba an sa'e za a samu zunubi shi ne mazala sai ce to fa ka zalika iza wa ba'a hafil halal yi ai haka al'amarin yake idan ya biya bukatar shi cikin abin da yake halali shi ne mazala yake cewa kana lahu ajurun iya da lada wannan riwaya ce ta imam muslim da haka waɗannan abubuwa suna da suna da ɗimbin lada iya da kyau mutum mai imani ya zamanto yana yana himmantuwa da waɗannan abubuwa ƙwarai da gaske za ka dace da abubuwa da yawa wanda kaga kenan subhanallah alhamdulillah allahu akbar irin su la ilaha illallah da dukkan wani aiki da mutum mai imani zai aikata to tabbas zai samu lada amma sau diya za ka ga lokuta sun ɓaci ana a cece kuce na fada da sauransu ba tare da an faɗi waɗannan kalmomi ba a cikin yazo a cikin as-sahihain hadisin Anas Allah ƙara yarda a gare shi ke cewa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ke cewa ma min muslimin babu wani mutum musulmi wanda ya gari su garsan wanda zai shifka wata wani shifka illa kana sai ya kasance a dalilin wannan shibkan da ya shibka fa ya akulu minhu insanun aw tsairun aw dabbatun ya zamanto da kai shibkan nan tsuntsu ya ci wata dabba ta ci dan adam ya ci manzala ce illa kana lahu sadaka wannan abin sai ya zamanto maka a matsayin sadaka sannan ya zo a cikin sahihu muslim hadisin jabir Allah ƙara yarda a gare shi kica manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min muslimin babu wani musulmin da zai shifka shifka illa kana ma ukila minhu lahu sadaqa duk abin da aka ci a dalilin gona da kai ko ta garka ko ta shifka da kai sai mutane suka suka rika amfana da wannan abin komin karantar shi mazalla ce wannan abin sai ya zama to maka a matsayin sadaka kai ba wannan ba wa ma surika minhu lahu sadaqa abinda ma aka zo aka sata shi ma a matsayin sadaka yake a gare ka wa ma akala sab'u haka kuma abin da wata dabbar daji ta zo ta ci daga cikin wannan abin shi ma iya na a matsayin sadaka a gare ka wa ma akalati tsayu abin da kuma tsuntsu ya zo ya ci shi ma a matsayin sadaka yake a gare ka mazalla ya ambata abubuwa da yawa cewa lalle dukkan mutumin da ya shifka to lalle abin da zai zo ya amfana da wannan shifka zai zama to maka a matsayin abin da yake sadaka ne wannan iya daga cikin a hadisan da imamun nawawi ya kasa a cikin littafin shiryanus salihin lokacin da ya kulla babi na musamman wanda yake bayani akan cewa ƙohohin alheri suna da yawa subhanallahi sadaka alhamdulillahi sadaka la ilaha illallah sadaka allahu akbar sadaka dukkan wani abin da zaka yi umarni da aikin alheri sadaka hani akan mummuna sadaka shifka da zaka yi wani tsuntsu ya zo ya amfana ko dan adam ya amfana ko wane ne amfana duka waɗannan abubuwa a matsayin sadaka suke a gare ka wani alheri kai alherin musulunci shi yasa fa daga lokacin da mutum ya zamanto musulmi to wallahi ya tabbatar da cewa dukkan wani ayyukan alheri an tattare gaba ɗaya an damka mishi hatta da kwanciya da za ka yi da iyalinka shi ma sadaka ne ka shibka wata itaciya mutane su sha inuwa sadaka ne ka ga wani abu wanda zai iya cutar da mutane a saman hanya ka ɗauke shi shi ba sadaka ne da haka abubuwan khair ƙohohin alheri suna da yawa yan uwa musulmi mu yi ƙoƙari mu zamanto masu kama masu kamancece ne da irin waɗannan ayyuka wannan zai sa ubangiji subhanahu wataala ya sanya wa rayuwar mu albarka sannan manzalla ya faɗi a cikin wani hadisi cewa akwai wasu kalmomi guda biyu masu sauƙin faɗi akan halshe masu yauni a wajen awo a gobe kiyama Allah yana son waɗannan kalmomi su ne kalma guda biyu tallin tal subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al'azim halas ka rika maimaita su ki rika maimaita su subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim alhadisu sadis wal 20 hadisi na 26 an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullu sulama minan nasi alaihi sadaqa dukkan sulama gaba minan nasi a jikin kaɗan adam kana da gaba kusan 360 to kowace gaba alaihi sadaqatun na akanka kowace sahiya Allah kamar da sadaka kaga ko biye biye za a gaba ba kowace gaba sai an yi sadaka 360 mazalla ce kowace gabarka tana bin ka bashin sadaka a duk sahiyar Allah kulla yaumin taqlu'u fihi shams a duk ranar duk sahiyar Allah da rana za ta hutu to amma manzala sai haɗe wasu ayyuka wannan alheri wanda za su iya tsaya maka a kammacin wannan sadaka manzala ce ta'adilu baina lithnaini sadaka kai hukunci tsakanin mutane guda biyu ka daidaita tsakanin su kai sulhu to wannan a matsayin sadaka yake za a baka a matsayin sadaka wa tu'inu rajula ala fi dabbatihi ka taimaka wa mutum game da dabbar shi ko ta gudu ka kama mishi ko kuma a ya zamanto taimaka mishin da za ka yi fatahmiluhu alaiha ka kama shi ya hau saman dabbar shi sadaka ce aw tarfa'u lahu alaiha mata'ahu ko kuma a kaya ne zai sabke daga saman mota ko saman mashin ɗin ko saman velon shi ko saman dokin shi ko saman wane ne shi ka kama mishi ya sabke wannan a matsayin sadaka yake manzalacin wal kalimatu tayyibatu sadaqa ya salam kalma kyakkyawa da za ka furta da bakinka a matsayin sadaka take wallahi musulmi muna cikin alheri mai girma kalma ka yi magana mai daɗi wa kululin nasi husna ka yi magana mai daɗi a matsayin sadaka yake wal kalimatu tayyibatu manzala ce sadaka sai ce wa bi kulli khatwatin ko ko bi kulli khutwatin tamshiha ila masjid haka kuma dukkan wani taku wani taka kahonka da za ka yi zuwa masallaci sadaqatul wannan shi wa sadaka ne masallaci wa tumiqul adha ani tariqi sadaqatul ka doki wani abin da kake ga zai iya cutar da mutane dutsi ne wata kaya ce a wani kaza ne a saman hanya zai iya cutar da mutane ka doke shi daga saman hanya Allah zai rubuta maka lada sadaka ce shi ma muna cikin alheri mai girma a wani a wata riwaya kuma manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa duka ma ya wadatar da kai ya wadatar da kai game da abin da ya shahi wannan gabbai 330 kinna a sahiya kawai kai salatu duha sallar wallaha salatul awwabina li rabbihim sallar waɗanda suka koma wa Allah subhanahu wata'ala alhamdulillah ala ni'matul islam wallahi mu gode wa Allah akan ni'iman da yawan na musulunci alheri ne ni'ima ce mai girma duka waɗannan abubuwa alheri alheri alheri alheri ka san me za ka rika tunawa ɗan uwa ka rika tuna rayuwar nan da kasancewarta wata abu ce wadda take mai yankakken zango sannan wannan abin da za ka rika yau da ake ce maka sadakatun sadakatun sadakatun sadakatun su ne abin da za ka gani a gobe iyawa cikin ayyukan kan alheri kai honin ciki Allah subhanahu wa ta'ala ya mana taufiki Allah ba mu dacewa gaskiya irin waɗannan ayyuka iya da kyau ƙware da gaske mutum musulmi ya yi ƙoƙari ya amfani da su saboda ita rayuwa da kake gani wani lokaci ne takaitacce kamar da zuwa cikin sayul bukhari hadisin abdullahi dan abbas manzala sallallahu alaihi yake cewa ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas as-sihhatu wal farag ni'imomi guda biyu mutane da yawa sun rudi kansu akai ba su tsaya su kai abin da ya kamata ba manzala ce as-sihhatu wal farag lahiya da samun dama haka kana sauni kana kana da dama sai ka bude waya ka kawai ka rikashi ko ku zo ku taru ku sa lido a cikin salula ku rika daddangwalawa kuna dangwala hannunku cikin jinin alade haka manzon Allah ya faɗi kuma ga lokacin ku da wanda kuke kattale shi ta katilan kuna kashe lokacin ku a banza me yasa kuke haka saboda lokaci ne kuke da shi Allah ya muku kyautar shi maimakon ku yi abin da ya kamata sai ku ɗauki lokacin nan gaba ɗaya ku zuwa su cikin wasu abubuwan banza abin da bai da amfanin rayuwa ba amfanin lahira a cikin shi ni'matani manzalla yake cewa as-sihhatu wal farag as-sihhatu lahiya kaga lahiya wallahi lahiya jari ce ga dan adam ya bauta wa Allah kana jin gabanka ko ina baka da matsalan komi ka tsaya ka bauta wa Allah kana jin matashi ne kai ba kai kawo na banza ba harkan kwallo harkan kide-kide harkan waƙe-waƙe harkan wane ne raya gargajiya a ba shi ba ka yi anwani da ƙarfin damtsan da Allah ba ka wajen bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala shi ne gatan da za ka kanka a sihatu ka sani akwai rashin lahiya yana zauwa mutum nawa za ka je ka same shi a likita bai ma san inda kai sheke ba a cewa ne yana cikin koma yau wata kaza ba dubara ka yi shi ba ba ƙarfi ka yi shi ba shi Allah jarrabe shi kai kuma ni'ima ce Allah maka yi baka lahiya kaga mutum ya mallaki duk abin da ake mallaka a duniya amma bai da lahiya kuma haka ne bai da lahiya kuma bayan da za a yi amma baka da ko biye kuma lahiyan kalau ka tsaya ka bauta wa Allah subhanahu wataala ita rayuwar nan ta duniya duk daɗi ta yi rashin daɗi ta yi komai ta yi da za ta yi to ka rika tuna albaqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaban su waɗannan ayyuka albaqiyatu salihat wanzazzu ayyuka nagari suna abin da ya kamata ka himmantu da su da ka sani cewa ni'matani maghbunu fi ma kasir min as-sihhatu wal farag lahiya da samun dama yanzu ka duba da ake jaraban jaraban kallon kallon kahon nan mala mutane gaba ɗaya ba su da hankali kaga inda ana yi mala hankalin jama'a ba a jikinsu ba lokaci ne Allah baka kuma wallahi ubangiji sai ya tambaye ka saboda ni'ima ce shi kuma Allah ya ce summa la tusalunna yawma idin anin na'im wallahi Allah sai ya tambaye kowa akan ni'imar da ya mishi duk wani abin da Allah ya mana a matsayin ni'ima sai Allah ya tambaye mu akan shi Allah shirye da mu amma muna buƙatan mu ja makan mu kunne wallahi abubuwan da muke yi ba haka ya kamata a ce muna yi ba saboda ita ita duniya da kake gani ka shi daɗin ma duk wannan ne in dai ba Allah ba ka bi duk hayaniya ne manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa za a zo da wanda ya kowa jin daɗi a gidan duniya sai a tsoma shi a gidan wuta bai aikata alheri ba ya ji daɗi a duniya amma bai aikata alheri idan ka tsoma shi a gidan wuta za a hudo shi a ce mashi bawan Allah ka taɓa jin daɗi sai ya rika rantsuwa da Allah shi dama da Allah halicce shi a duniya ma kawai halake shi mi ya mantar da shi ya rikidar da shi ya haukatar da shi ya mantar ya mishi farmatan ƙwaƙwallo shi gaba ɗaya shi ne tsoma wanda aka mai a gidan wuta aka tsoma aka hudu shi wannan a gaba za a kai matakin da a zuba shi a cikinta a dalilin tsomin gaba ɗaya ya rikici duk abin da aka yi a duniya ma ya manci mazala ce za a zo da wanda ya kowa wahala a gidan duniya amma ya bi allah za a tsoma shi a gidan aljanna a hudu shi a ce ka to duniya duka nawa ce duka kwana nawa ne za a yi yanzu da ni da ni da nake magana da kai da kake saurare dan uwa da ke da kake saurare duka babu wanda yake da garantin babu wanda yake da garantin cewa zai wannan wani lahiya barantana gobe barantana sati mai zawwa barantana shekara mai zawwa babu wani wanda yake da garanti to me yasa ba za mu ba kanmu gata ba ta hanyar mu tsaya mu yi abin da ya kamata Allah subhanahu wa ta'ala shirye da mu karantar da aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ita insha Allah bi zal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ان uwa da suke bibiya kai tsaye irin su mala ali daga libya ina ga ishara a kan shi da ko dan uwa tunga ko da sauran uwa dai gabaki dai ubangiji subhanahu wataala ya mana tawfiq ya ba mu dacewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh